سلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع السبب حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تدل على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحدنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين الصدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا Allah madaukakin sarki ke ba mu labari jiya mun ji yadda tafiyar zarkar ne ta fara wanda shi tafiyar nashi ta fara ne daga magari ma'ana ƙarshen rana ta mafaɗanta daga nan ya fara ɗaukan tafiya har sai da ya kai inda rana take faɗawa ko kuma misali malamai suka ce iya inda haisula amma rasu ba da zalik inda ba wani ɗan adam da ke rayuwa bayan wannan wajen ma'ana ya kai ya ɗauko tafiya daga mahudan rana daga nan kuma ya ɗauki tafiya zuwa mafa'i ya ɗauko tafiya daga mafaɗar rana magarib kenan wadda misali kaman in ka kalla yanayin tsarin yadda duniyar take da inda mazauni yake wajejen kaman ƙarshe-ƙarshen South Africa kusan kaman misali daga nan ne tafiyar nashi ya ɗauka daga can Askandariyar in daga nan ya ɗauko ko kuma daga Rum in daga nan ya ɗauko to sai da ya tafi ya tafi misali har sai da ya kai nan wajejen shine can ƙarshe ƙarshen South Africa wanda misali su ma suna daga inda suka yi boda da ƙarshen duniya ta ɓangaren mafaɗa rana. To sannan daga nan ko kuma a in an ɗauki duniyan ta faɗi ta faɗinta na dama ne to sai da ya kai can ƙarshen wajen Georgia can yankin America inda misali shi kuma daga nan sai Bahar al-Muhit shi ma sai da ya kai wannan wajen. To sai da ya kai wajen ma'ana kuma shi a tafiyan zurƙar ne ni rabbi alaihi salam ko mu ce rabbi Allahu ta'ala duk garin da ya je to zai tsaya ya kafa daular musulunci zai tsaya ya kafa daular musulunci ya kira su zuwa ga Allah idan suka ƙi imani to tunda Allah ya bashi mutlaqin misali hurriya idan ya ga dama zai kashe duk kafiran ya bar musulmai kadai yayi gaba in kuma ya ga dama zai tsaya su kafiran ya jawo su zuwa ga musulunci da dole sannan sai ya wuce gaba to duk inda ya je kuma garin su ne rundunansa ya duk inda ya je saboda lokacin da Allah ya bashi aikin malaman tafsir suke cewa kamar yadda ya zo a cikin ruwayin sai na Ali yace Allah yaya zan iya irin wannan aikin gani dan adam ba mala'ika ba sai yace ai ba da karfin ka zaka yi ba da karfin mu zaka yi eh da karfin mu zaka yi zamu yi maka maddi zamu yi maka bakki Allah ya dinga lissafa mai abin da zai maka wadda a zahirin lamari irin wannan abin da ya yi mazulkar ne ba taɓa ma ɗan adam irinsa ba shi ne ya ɗauka hanya kamar yadda aka ce to yanzu ya je shi misali ƙarshen magarib ɗin kamar yadda aka faɗa inda muka kwana sai yake cewa ƙala amma man zalama fa sawfa na'zibuhu duk wanda misali man zalama ai kullu man kafara billahi daman kamar yadda muka sani a luggan balarabe zulmu yana ɗaukar ma'anar alkufuru to nan ma yana daga irin wannan wajen man zalama alna ana kullu man kafara billahi fa sawfa nu'azzibuhu zamu yi masa azaba thumma yuraddu ila rabbih to kuma mun mai azaban ta hanyar misali istisna'i cire shi daga duniya zai koma wajen ubangijinsa fa ya'azzibuhu azaban nukra kuma a san lahira din ya je ya tadda wata irin bakan azaba da ba ta da kaifiya Allah ya kiyaye sai yake cewa wa amma man amana wa amila salihan amma wanda ya imani ya yi aiki na gari to malamai har ina kamar yadda jiya muka faɗa waɗannan zantuttuka da shi zirƙar ne ke tahowa da su shi ke kawo iskali wasu ce annabi ne tun daga shi irin kalmarsa kamar kalma ne na kira yake yi zuwa ga Allah ko ba a ce shi ɗin yana tare da wani annabi ba ko ya yi zamani da wani annabi wanda misali ɗaukan aikin annabi ne ya ci gaba duk da dai misali ana cewa bara ne ko kuma hadimin annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki yake cewa falahu jazaa'al husna to duk wanda ya imani yana ga nagartaccen aiki zai samu kyakkyawan sakamako wa sanaqulu lahu min amrina yusra ay wa sanaf'alu lahu da sannu kuma za mu aiwatar da shi misali sauƙaƙewan al'amuran ma'ana zai samu sauƙi shi ma nan malaman suka cewa ta idan ka kalla ashe imani na sauƙaƙe ma bawa ɗawainiyar rayuwa imani na sauke ma bawa ɗawainiyar rayuwa suka ce to ta yaya imani zai sauke ma bawa ɗawainiyar rayuwa sai suka ce wata hikiman da ke ciki yayin da bawa ya yi rayuwa irin rayuwar da misali ba Allah tare da shi ya zama na komi na shi yana ganin sababi ne dalili ne to dalilin na kuɓucewa ya shiga bala'i amma bawa idan yana rayuwa ƙarƙashin imani yayin da dukkan wani abu ya faru da shi to sai ya maida abun zuwa ga Allah to wannan ba zai sa ya samu matsala a cikin zuciyar shi ba lantana rayuwar shi sai ga dandanan mutum ya tsoke saboda rashin tauhidi rashin tawakkali amma sai ga misali mutum yana cikin karfashin sa saboda misali zuciyar shi bata wahaltu saboda yana ganin Allah shi ke kontrolin abubuwa malamai sai suka faɗe shi a wannan siga din Allah yake cewa sumat ba a ba to yanzu misali ya kai sako mafaɗar rana Allah yake cewa daga baya kuma bayan ya kama sun ma ba asaba ba ma'ana sun ma ba sultanin lazi a adainahu sai sake amfani da sababi da muka bashi kamar yadda suke faɗa Abdullahi dan Abbas suka ta suka ce ma'ana sun ma ba al ilma ko ya bi ilimi ko menene duk dai Allah da ya sa ne mashi kun fayaku ya sa ne mai kun fayaku abu ne wanda yake misali kamar kaman in ka ji yadda abin ka kaman tatsuniya galibi ma wannan qur'ata labarin inda ba qur'ani yazo da wahayi ba a ce maka misali mutum ya irin wannan tafiyan a cikin kankan lokaci ya gudanar da wannan ayyukan ya kai daga nan zuwa nan a ce ka rika to wannan ko yana cikin misali bari da diba ne ko ko yana ce abu to sai zama na zancen Allah ne madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ke cewa sai ya ji misali a sababu shine misali sauwaƙe wanda muka yi masa hatta iza balaga madala ash-shams har sai da ya dinga tafiya kuma sai da kai inda rana take tsunkayowa sai da kai inda rana take tsunka shi ma inda ya kai inda rana ke tsunkawa shi ma haikula ammara ne inda misali babu ɗan adam ba zai iya misali ƙetare gaban wajen ba kamar yadda muka faɗa a jiya cewa ma'ana inda rana ke tsinkayowa ba wai ana nufin daga wajen ne take hudowa ba a ma'ana daga dai nan ne iya inda mafarar rayuwar ɗan adam yake to shi yasa sai ake ganin kaman ta nan take tsinkayowa a malamai suke faɗa kaman yadda Imam Gamashiri a cikin Kashaf ya faɗa yake cewa idan ka kalla da siyakin wannan ayin kamar yadda jiya muka faɗa watan duniya cycle ne kamar yadda misali Allah ya faɗa a haka su ko malaman zamani sai suka gane duniya cycle ne ko kuma Allah ya riga ya faɗa a Qur'ani saboda kamar yadda aka faɗa jiya ranar gewayawa take yi gewaye duniyan take gewaye duniyan take wata rana Ajiza Abdullahi dan Mas'ud ya ce mun fito rana tana gab da fadawa sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi ke cewa da ba din Allah ya kalle ta da kallon lokaci ba duk abin da ta wuce kan shi sai ta kona shi eh duk abin da ta wuce kan shi sai ta kona shi malamai suka ce wata rana kamar yadda masana sai za ka suna akwai wani abu da ake ce mashi big bang wadda misali shi ne wadda ta nan ne halitta ko misali faruwan duniya waye dai da sauransu watan sai suke cewa shi rana huska yake da shi da baya da huska da baya to bayan rana shi ne wannan hasken da muke gani ta nan duniya gaban shi kuma huskan shi ne ya yi sama daga sama har illa masha Allah wasu ka ce ta gaban naki yana amsan madadi ne daga wutan jahannama yana amsan madadi ne daga wutan jahannama a cikin malamai wasu suka ce ta bayan nan nashi Allah sai dai sa mai hijabi na kankara dubu saba'in an wace ta wani mala'ika da shi mala'ikan aikinsa shine yana tara zatin ranar da hijabin kankara dubu saba'in to a haka ɗin nan fa da hijabin kankara dubu saba'in ya muke jin ta yanzu ya ake jin ta yanzu to kaga ashe wannan ashe dan adam yana da sauran lokacin da ya kamata ya ji tsoron Allah kafin ranar da Allah zai zo da ita gab da kwakwalwan kowa eh za a zo da ita gab da gab gab da gab ga ta da kai sai kamu shi ne har manzo Allah yake cewa ranar wani zufa zai kai mai kauri wani zufa zai kai mashi idan sahu wani zufa zai kai mai cibi wani zufa zai kai mai kashin karantar ma wani zufa zai shanye shi ma ba ma a hango shi kuma wani zufa duka daga jikin shi zai fito daga jikin shi zai fito to ko wannan an ce talibin abdullahi tussani idan ya shiga ban daki lokacin kafin su laraba galibi suna amfani da hammam ne a wajen wanka an ce sai ya suma a ciki an fito da shi sai a ce mashi wai me ke sa ka wannan imautuwan da kuka da tashi hankali sai ka suma sai ce wai yana tunanin a ce nan kadai a ce mutum an je lahira Allah ya bar shi azaban shi kawai a kulle shi a banɗaki Allah ya bar shi a nan ya mance shi ba ma wutan jahannama zai shigar da shi ba a nan kawai za a kulle shi ya zai yi da Allah to balantana a ce mutum in ya saba za a kai shi wutan jahannama laha shahiqan wa zafira tana rurni tana zafi tana feshin wuta tana feshin wuta Allah ka raba mu da wuta Allah ka raba mu da wuta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa lokacin da Allah ya halicci ya halicci aljanna sai ce ma Jibril Jibril je ka duba gidan da na tattalan ma bayina masu tsoron Allah da Jibril ya je ya ga aljanna ya ga irin abin da Allah ya zuba aljanna sai Allah ya dubba yin kayan aljanna ne sai ce me yasa kace aka jira yace to wane ne zai ga wannan bai je ba sai ce to koma yanzu kuma na canza lamari da jibril ya je gani sai ga an kewaye aljanna da misali bi shahawat duk abin da rai ke so sai aka sa ya zama shine hijabin bawa da aljanna eh ma'ana a misali abuwan an bil makarij an kewaye aljanna da abin da rai baya so yace Allah to wane ne zai shiga aljanna a bayan ka in dai har an sa wannan ya tsara aljanna ai ba wanda zai shiga sai ce to je ka duba wuta kuma jibrilu da yaje ya ga wuta yace Allah wallahi bayin ka ba wanda zai shiga wuta in dai har nan zai zama gidan sakamako ba wanda zai shiga wuta ya dawo sai Allah ya canza lamarin sai jibrilu je ka duba da jibrilu ya je ya ga wutan jahannama yace Allah wallahi ba wanda zai zai zai kukuta bai fada wuta ba a bayin ka saboda Allah ya je wa wuta da kuma abin da rai ke so abin da rai ke so bi shahawat Allah ba mu da ƙarfi ba mu da dubara. Eh Allah ka gane mu da lutfinka, ka gane mu da rahamanka. Albarkacin ciyayyen bayanka sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hatta idza balaga madala ash-shamsi har sai da zurkar ne ne kai inda rana ke hudowa wajadaha ta wajadaha ta dulu ala qaumi ya same ta tana tsinkayewa a wajen wasu mutane lan naj'allahu min duni hasitara ba mu sanya musu matsari tsakaninsu da duniya zuwa ga inda rana take ba ma'ana su kawai suna rayuwa ne a open place haka wajen da suke rayuwa waje ne da gini ba zai iya ɗaukar gini ba wajen ƙasa ba za a yi gini ya riƙe ba ba kuma za a iya noma ta tsarar da amfanin gona ba saboda ranar irin kamar ƙarfin hydrogen da ranar take tasowa tare da shi kan take fitowa irin ƙarfin abin da Allah ya zuba a jikinta wadda misali an ce duk abin da ta bi tana ƙona shi to shine idan ta biyo su kuma sawab suke bi wancan magarib shine zanjawa an ce bakaken fata kaga misali wanda suka ce karshen sa Afirka ya ci daidai kenan wannan shi ko misalin ta take tsinkayowa shine misali can gabashin duniya wanda misali shi kuma kamar tsakankanin wajejen rasha rasha zuwa nan tsakankanin wajejen haka a wajejen misali ƙarshen garin turkawa wadda misali shi ya raba tsakanin turkawa da su malamai suke cewa to a wannan wajen da su mutanen suke rayuwa idan ranar za ta fito to sai su shiga ƙasa daman sun hahaka rami sai su shiga rami nan haka sai misali sai su ɓuya saboda yadda take fitowa da zafi da zafi wadda duk abin da ta ruwa ta kona wasu kuma sai su faɗa ruwa saboda misali akwai bahar muhit a wajen wadda misali ya kewaye tsakaninsu da shi sai ta ɗaga sannan sai su fito kuma su ɗan yi farautan kifayensu sai su haska ma rana kifin sai a bar ma rana ya gasa ba wai da wuta suke gasa shi ba rana zai gasa kifin sai su shine abincinsu a zamanin daular banil abbas lokacin da yaƙi ya je can wajejen misali can wajejen ƙarshen daular turkiya a wani daga cikinsu sai ya cike cewa ya je can ƙarshen sin wajen japan an ce daga nan ne wannan nan yadda allah yake ba mu labari can tsakanin tunda ka san sai ka wuce China zaka je Japan to can daga wajejen gaban Japan nan wajejen an ce sun je daga nan wajejen sai ce shi ko yana son ya je inda Allah nan ya faɗa sai aka ce misali bai naka wa bainahu masirati yawmi tafiyan kwana da yini zaka yi yace zai je to da yaje ya ji wani irin kugi da ƙara a shi lokacin da ranar take fitowa ne yayi suma kawai ya farka ne ga ana shafa mashi mai akwai wani abu da suke amfani su kuma da suke rayuwa a wajen Allah bai sa suna iya koyon ba amma dai ba za su iya kallon ranar mubasharan sanda take fitowa ba shine sai ya farka yake tambaya yanzu haka ake rayuwa kaza waye da sauransu wasu malamai suka ce ayan da za a fito inda yin ake maganar radama shine misali wajejen a kustantaniya wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa amaratu Kustantaniya Firabu Madina to shine kuma ayan da za mu shiga can inda ya koma bangaren junub kenan na duniya din Allah madaukakin sarki ke cewa lan naga Allahu min duniya hasatara kazalika wa qad ahadna bima ladai Allah ce tare da haka kaga duk fadin sarautar nan na shi zurkar ne da irin abin da Allah ya bashi na sultaniya Allah ce ahadna bima ladai duk mun jewaye da abin da yake tasarrufi da shi ma'ana yana tasarrufi ne karkashin umurninmu da kulawanmu da damanmu Allah yake cewa hubran ai ilman sun martaba a sababa to kaga ya je daga mahudanta ya kai karshen mafadanta yanzu kuma zai dauki sabon tafiya Allah yake cewa sun martaba a sababan sannan ya sake daukan hanya hatta iza balaga baina saddain har sai da je tsakanin duwatsu guda biyu malamai suna cewa kamar yadda Imam Zajjaji ke faɗa as-saddain shine misali min sunillahi as-suddaini shine misali min su min sun'il bashar ma'ana idan kaman yanzu idan zaka wuce dukkan wani gari da dutse ya tsare mutane suke kadin su samar ma kansu da hanya sai zamana sa'i da shadda amma wanda mutane suka gan shi kawai ba san san da abin ya zama ba tsakanin dutse hanyoyi guda biyu shine saddaini ma'ana wanda yake misali min sun'illahi to suke cewa duka an karanta ta iza balaga baina saddaini ko kuma ta iza balaga baina saddaini wajada min dunihi ma qauman sai samu wasu mutane a nan wajen su ma kaga da wancan kauni na mutanen da suke masharikin a masharikin duniya da mutanen da suke misali junubin duniya duka wasu mutane ne wanda yake misali gairu ma'arufina ke sa aka ce kauman bin nakira Allah yake cewa la yakaduna yafqahuna qawla ma'ana su din ba ma sa iya fahimtar zance wasu malamai suka ce ma'ana su ba sa iya jin wani yaren da ba nasu ba wani magana ne suke wani irin yare irin kamar yadda ka kasa irin yaren mutanen China din nan an ce wannan Sardinia din yana tsakanin Armenia ne da Kazakhstan yana tsakanin ƙasar Armenia shi wannan misali bangare din kaga ma'ana kowane inda dai mutum dan adam yake rayuwa to sai da zurkar ne ya jewaye wajen ya kuma shiga kowane lungu da sako na duniya kwana nawa yana wannan aikin shekara nawa yana wannan aikin wallahu alam babu nafsi sarihi akan kwana nawa amma dai Allah ya ce ya bashi sabab wanda misali wannan sababin da shi yake yin duk abin da Allah ya sahala ya sahale mashi na gudanarwa Allah madaukakin sarki yake cewa wajada min duni ma qauman la yakaduna yafqahuna qawla amma shi din yaran kowane al'umma a duniya yana ji duk garin da yaje yana iya magana da yaran Allah madaukakin sarki yake cewa qalu ko قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما نكني فيه ربي خير فعيني بقوة أجعل بينكم وبينهم لجمة آتوني ذوى الحديد حتى إذا سار بين السنتين قال انفقوه حتى إذا جعله نارا قال آتوني قال آتوني أفرج عليه قدره فمتعوا أن يذعلوا وما استطاعوا له نقبه قال هذا قال هذا رحمة من ربه فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقه Allah yake cewa qalu ya zal qarnaini inna ya'juj wa majuj mufsiduna fil ard fa hal naj'alu laka harajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انكفوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أخرج عليك كترا فما استداؤوا أن يظهروا وما استداؤوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا Allah madaukakin sarki ke cewa kalu suka ce ya zalkarnaini ya wannan bawan Allah inna yajuja wa majuja mufsiduna fil ard ma'ana kanu yashkuna ilayhi halat yajuja wa majuj suna kai mashi korafi da halin abin da suke ciki na yajuja wa majuj sannan kuma su dalili illa da yasa suke kai mashi kukan yajuja wa majuj shine kan mufsiduna fil ard masu banna ne a bayan kasa shi yajuja wa majujin nan malamai suna ta kaiwa da komowa akan matsalan su wane ne yajuja wa majuji da asali dai ya juzo ma juzo ƴaƴan Adamu ne eh ƴaƴan Adamu ne ba wai jinnu bane ba mala'iku bane ba wasu halittu bane ƴaƴan Adamu ne mai da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa sune mafi yawan halittun Allah gabaki ɗaya in dai a jinsin dan Adam mutum daga cikin su in juma'a aiki ba zai mutu ba sai ya ga tsakanin ɗa da jika guda dubu eh sai ya ga tsakanin ɗa da jika guda dubu sannan malamai suka ce su dogaye ne sharba sharba wasu cewa ba dogaye ba ne zancen da ya fi ƙarfi cewa an ce wasu za ga tsaya tsawon shi da wuce zira'i uku ba haka za ka gan su zan ka auna ɗaya biyu uku wasu tsawon su haka suke ba sa wuce zira'i uku wasu ka ce a mutanen Mongolia ɗin nan da suke to suka zo suka ruguza duniya suka canza ma duniya da harshen shine misali Tatar ɗin nan wadda Mongolian indention wasu ka ce ai asali ma su ne ya zuzo ma zuzo amma daga cikin malamai suna cewa a ai ya juju wa majuju su kansu mutanen China din daman zaka same su yan gadajjeru da mutanen Turkawa su ne ake kira ya juju wa majuju saboda misali suka ce lokacin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wailul lil arab wailul lil arab inji sayyida Zainabu annabi yake cewa yake cewa qadis qadis taqaraba misali min radin ya juju wa majuju yace garar ya juju wa majuju ya kusa ya kusa rushewa in ji ma'aiki bala'i ya kusa sun karo larabawa to shine misali aka ce daga lokacin shine suka yi salbin karfin ikon da larabawa suke da shi su turka kaga wanne kenan su ne mongoliyawa din nan wasu malamai suka ce mongoliyawa su ake nufi da ya juji wa majuji amma dai abin da yafi bayyana zahiri wallahi alamu cewan zamanin su dai bai riga ya zo ba sai na ali yana cewa su ya juji wa majuji kullum aikin da Allah ya sa musu shine garin da shi zurkar ne ya zo ya haɗa fata ya kafa tsakanin mashiga ɗin nan guda biyu wanda nan ne kofan da ake fita duniya to wannan garo za ga garu ne wadda tun daga cana haka ya gewaya masu yawan duniya ka tana ce maka sun je irin garin da ya zama ne ya rufe duniya kai kanka in ka kalla garin za ga wani irin jini ake ma wannan garu ɗin to kullum su suna ta baya da kafin a tsare suna shigowa suna tsallakowa wannan duniyar namu ne idan sun tsallako za su ci ɗan adam flesh za su ci mutum su sha jini aikin su kenan duk abin da suka gani za su bata wasu kuma suka ce a sai zamanin rabi idan lokacin amfanin gona ya yi za su za su yi tsinkaye za su zo duk wani abin da yake kore amfanin gona za su cinye shi take wanda ya bushe an zuba a rumbu za su ɗauka su gaba da shi sun samu abinci shekara kenan ba za su dawo ba sai wata kaka ɗin haka za su dinga wa mutane to kuma su ba su da ƙarfin da za su iya da su Allah ya ba su wani saldana wasu malamai suka ce kamar yadda ya zo daga Abdullahi dan Abbas an ce suna rayuwa ne tsirara ba su da riga suna rayuwa ne an ce da kullun su suke lulluba duka da ya zo a cikin nususu wanda yake galibi duka Isra'iliya ne kamar yadda ake faɗa amma dai cewan ya juju wa majuju wannan tabbatacce ne akwai su kamar yadda a cikin suratul anbiya Allah zai dan ƙara mana haske akan matsalar su ya juju wa majuju din nan ma'ana cewa idan suka je wajen garin nan sai sun haƙa suna dab da gobe za su za su iya gamawa sai Allah ya sanya musu gajiya in Allah ya sanya musu gajiya sai ce to bari gobe za mu zo za mu karasa shi gari na wayewa sai Allah ya koma mala'ika sai ya cike abin da suka haƙi to haka za su dinga yi sai na ale ce to can yayin da ƙarshen lamarin ya zo Allah sai ya sa a haifi musulmi a cikin su ya zai amshi musuluncin Allah ne ya sani haka dai sai na Ali fara ya amshi musulmi a cikin su idan sun zo aikin ranar da za su rusa garin sai ce misali ya ba za ku fara da bismillah ba sai su fara da bismillah watan kaga kalman bismillah akwai sirri mai girma a cikinsa kaga annabi nuhu alaihi salatu wanda bismillah ba ƙari ka arrahmanir rahim ba da shi ya tasarrufin jirgin ruwansa ga baki da aka ce yana ɗaya daga cikin haruffa guda biyar da suke ɗauke da haƙiƙanin ismillahi al'azam shi sirrin wannan bismillah din horon da zai ce musu bismillah sai su yi aikin in sun kai yamma sai ya ce to in kun ce za ku da ku ce insha Allah sai sun ce insha Allah sai su dawo su zo su tar da shi yanda yake in sun tar da shi yanda yake gobe kawai sai su dauki aiki to daga lokacin sai su faza sai su shigo duniya idan sun zo duk inda suka tar da ruwa sai sun shanye duk gonan da suka tar da sai sun cinye duk gonan da suka tar da sai sun cinye duk wani abin da ba za su yi amfani da shi ba za su bata duk abin da ka sani wanda zai amfani da adam za su bata shi to lokacin Allah zai turo musu annabi Isa alaihi salatu wassalam annabi isa zai karanta wani addu'a mai tsawo wanda imam al-qurtubi ya kawo zai ce Allah wannan ba za mu iya da su ba sai da karfin ka Allah zai ce to yanzu za mu sa karfin namu Allah zai jarabce su da wasu irin tsutsotsi zai jarabce su da wasu tsutsotsi an ce za su dinga ciro musu taqiya sai tsutsotsin na haka za su dinga cin su cikin kwana arba'in Allah zai sa duk su kare su cika duniya da wari annabi ta ce ya ubangiji to in ka bar su kuma ai ba duniyan ba za ta zaune ba sai Allah ya saukar da ruwa shi ma za a kwana arba'in ana wannan ruwan zai zo ya wanke duniya taf ya gangara sai ya komar da su da su teku to misali haka duniyan za ta zo ma zuwa ƙarshe to alami na cewa a wannan lokacin duniya ta ta san makarewa shi yasa ne shi yake cewa misali bayan ya kalu ya zurka ne inna ya juja wa ma juja mufsiduna fil ardi shi ma nan malaman lugga suka dinga faɗi tashi akan kalman ya juji da ma juji wasu suka ce ya juji wa majuji misali a kalma ne mu'arrabi da haka misali mustaqi ne min aja ya uji wancan ko majja ya muji wasu suka ce a misali ba kalma ne arabi ba kalma ne wanda ya zama misali a kalma ne wanda kishiyan larabci wanda misali ajamiyin kalma ne da haka misali yana cikin malayan sarfi da haka ba zai iya daukan sarfu ba yanda yake a haka ake karanta shi a misali kamar su imamu sibawai hidin sun dinga kaiwa da komawa wajen wasa da lugga a wannan gaba din har su namu zajjaji din suka zo suka amsa daga wajen su Allah yake cewa musu duna fil ardi ma'ana kaga illan sanya katanga tsakanin shi da su halin suna yin banna a bayan kasa kaga wannan yake na maka ashe shi ya shari'a ya halasta maka nisanta kanka da maballaci eh nisanta kanka da maballaci shi yasa Allah baka ji na cewa ma mai almubazzaranci dan uwan wane ne dan uwan shedan ne to wannan fa almubazzarancin duniya kenan muballacin duniya kenan nasi na nuna cewa kai nisa da shi ina ko muballacin da zai bata maka kayan lahira wanda zai kokarin ya jefa maka wasa a cikin imani ai wannan min babu aula da kafara nisa da shi Allah madaukin sarki ke cewa sai suka ce fa hal naj'al laka harajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda to koma jiya kalada mu ba ka lada mu tara kuɗi mu biya ka kai mana ginin garu tsakaninmu da su a kago ne yake na cewa akwai halaccin ijara nan ko matsala ne shi ma fiqhiya ma'ana aiki ne zai na ijara a biya su tare da shi din bai amsa ijaran ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi yake cewa atini danani bi malin fa ma atani Allah khairun mimma ataku kaga annabi sallallahu alaihi yake na cewa ai shi da Allah ya bashi saldana rabbaniya saldana ruhaniya nuraniya ne zai da abin da ke hannun hannun bilkisu an fahimta shi ma nan wanda Allah ya bashi saldana rabbaniya nuraniya ruhaniya ne zai da dukiyar da ke hannunsu Allah madaukin sarki yake cewa ala an tajala baina bainahum sadda ka sanya misali matsari tsakanin mu da su a sai ke tsakala ma makkanni fihi rabbi khair ai ma makkanni fihi min al-mulki abin da Allah ya bani dama na sarautar duniya ya ci abin da ke hannunku amma fa'ino ne bi kuwatin abin da kike nema ku bani gudunmuwa ma'ana ku zo ku yi aikin ƙarfi ne haɗa ƙarfi da ƙarfi ni kuma zan yi muku wannan aiki din ma'ana kaga ashe da yawan mutanen da Allah zai ba su dama su kawo gyara a cikin al'umma sai sun samu mene sai sun samu awan sai sun samu mataimaka idan mutum bai samu mataimaki ba ko da misali yana da duk abin da zai iya kawo gyara haka zai hakura shi yasa za ga manzo Allah sallallahu ta'ala sallallahu alaihi idan Allah yana nufin jagora da alhairi sai ba shi wazirus salih idan shi wannan mai mulki din ya nufi alkhairi Allah ya mantar da shi wazirus salih sai ya zattarar da shi sai kuma ya taimake shi a kai idan Allah baya nufin alkhairi da jagora ne mulki sai ya bashi misali wazirin su mugun mataimaki eh mugun minista ko mugun PA duk makamantan irin wannan da sauransu idan ba zai tunatar da shi ake alkhairi ba in kuma ya tuna ba zai taimake shi ba eh galibi za ga yanzu da yawa za ga koda shugaba na nufin alkhairi idan Allah bai nufi alkhairi shi ba sai ya bashi cabinet ɗan iska eh in ma ya sanya su a hanya din su ba za su yi hanyar da yake nufi ba to wannan misali ke nuna cewa dole mutum ba zai iya isuwa zuwa ga aikin alkhairin da zai sada jama'a da kigatul am ba sai da awanin hayr mataimaka na alkhairi aj'al bainakum wa bainahum radama zan sanya misali wani irin garu matsari tsakaninku da su ituni zubar alhadid ku zo min misali da da rodika manya manyan rodika na ƙarshe watan daga nan ne aka ɗauko cewa kaga su adawa a zamanin su ba sa buƙatar rodi wajen gini kadin kawai suke yi idan sun zo sai kuma Allah ya kawo wani technology kafin zuwan misali western technology shine misali za a ga sai an amfani da ƙarshe idan ana son a yi ginin da mahadika ture to daga nan ne burkilayas da makamantansu suka ɗauko hanyar yin amfani da karfe kaga idan ana so a gini sai a daidaita karafa a shirya sai a zuba mai siminti in an zuba mai siminti sai ga ya zauna jam sai ga gini baya rawa to balantana shi wannan shi ba ma da garu bane a'a da narkakken darma ne bayan an tsatsara karafan an an shirya su kamar yadda ake tsara wa tilas tilas na gini aka tsara sannan sai aka aka tara karafan aka sa zugazugi na ikon Allah aka bura aka bura aka dinga zubawa aka yarke shi bangare da bangare sai zama da daman dutsen fadin da ke tsakanin shi Allah kaɗai san nisan da ke tsakanin fadi to sai zama ne yanzu kuma an sa wani garu ya haɗa ginin Allah da ginin ɗan adam sai zama na ya haɗe babu mashiga ba mafita daman wannan kofar ita ke nan kofa tilo ta bangaren da a iya fita duniya ta hanyar da kafa zai taka sauran hanyoyin baka ga an ce a yi ayi gini ba me yasa saboda tsakanin su ruwa ne duka shine baharul muhit ya je wa yajan ba inda zaka tsallaka sai ruwa shi kuma wannan ruwan Allah ka iya san iya ina zai kure a bayan ruwan kuma banda Allah Allah ne wuta ne ke hada da ruwan wutan bai kashe ruwan ba ruwan bai kashe wutan ba to haka hijabat hijabat har ya zuwa kuma ƙarshen inda kagarin duniyar na hakika ya ƙare to daga nan kuma an shiga tafiyan an shiga cikin malakutun lahi kenan ana kaiwa wannan an kai malakutun lahi to wannan waje je sashin malamai suna cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a bayan nan akwai wasu halittu wanda zaka ga yana da cikin Isra'ila inganci shi wallahi alam an ce su wata rana manzo Allah a hanyar shi na Isra'ila da Iraji ya tadda waɗannan mutanen suna bautan Allah rigarsu baya da shi sannan kuma misali su ba san yake tambayan to ya kike da shedan suka ce su ba san ma Allah ya halici shedan ba eh su ba san ma Allah ya halici shedan ba ba san wane ne shedan ba shi yasa idan ana maka magana kan malakutin laki to kai kawai sai dai abin da ka gani kai shi Allah madaukakin sarki yake cewa a ituni zubar alhadith hatta iza sawa baina sadafaini har sai da ya daidaita shi tsakanin wannan katanguna guda biyu kala in kuhu to a dinga hurawa a mai zuga zugi a hatta idza ja'alahu naran ay misali ja'alahu kan nari akwai kafin tashbihi da aka goge a wajen ya mai da shi ga jazuriya narka shi ana ganin dalman dalman nan ya zama kaman wuta kala ishi ni afrugu alaihi kidratu ku zo ku zuba darma narkakkiyar darma fa masada'u an yasharuhu yace in dai an yi wannan to su ya juju ma juju ba za su iya hawa wannan garin ba to kaga wannan ke tabbatar cewa su din kanana ne eh ba tsawo bane yanda ake faɗa wannan shine abin da ya fi karfi daga Abdullahi dan Abbas sannan wa masada'u lahu na qaba duk ikon su ba za su iya huda wannan garin balantana a ce su wuce ba qala hadha rahmatun min rabbi yace wannan garin da ne muku kawai tsantsagwaran rahaman ubangiji har ila yau menene hikiman da yace musu hadha rahmatun min rabbi shekara nawa kai da yazudin suna musu balla Allah ka ɗaya san shekara nawa kai amma yadda Allah ya kawo iyakan wannan musiba ɗin, sai Allah ya turo musu zirkar ne ni from nowhere ba su suka ce yazo ba Allah ya kai shi wajen da haka misali duk wani abu da zai maka amfani sai dai abin da ake so kar mutum ya kasa a gwiwa wajen nema ko nema a wajen Allah sai ta faɗan ma Allah yayin da Allah ya kaddarta iyaka abu shi ya san sababin da zai sanya maka dalili Allah madaukin sarki ke cewa fa iza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakkan amma yayin da iyakan kwanukan da Allah ya ɗiban ma abu Allah zai rubuta shi malaman tafsir suka ce to misali dakkan yana nufin shi garin da yayi ne Allah zai rubuta ko ko hadda wannan garin to malamai shi ma nan sun kai sun komo Allah shi kadai ya san menene a ciki zai faru da ginin Allah da nashi ne ko nashi ne banda na Allah wallahu alam wa kana wa'd rabbi haqa kuma wallahi alƙawarin ubangiji na na cewa za a zo ranan da wannan garin zai tashi gaskiya ne zai shi ne misali yadda manzo Allah yake faɗa yake cewa garin ya dujiya kusa ballewa ina cewa wailul lil arab min sharrin qadi karaba kai co malaraba ina tausaya malaraba ga wani fitina ne ya fuskanto su na'am wa tarakna ba'dan yawmaydin yamuju fi ba'd wa nufiqa fi sur fa jama'nahum jam'a وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عودا الذين كانت أعينهم في غذاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفاتر الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله الذين دل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يوقنون سنأه Allah yake cewa wa tarakna ba'aluhum yawma idhin yamujju fil bali wa nafi'ati suri fa jama'nahum jam'a wa aradna jahannama yawma idhin lil kafirin arada alladhina kanat a'yunuhum fi ghida'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a afasiba alladhina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula قل هل ننبئكم بالأحسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع الله كيائم ma'ana wannan watarakna ba'alum wannan wawi din da aka zo da shi misali adaful bayani an fahimta Allah madaukin sarki yanzu ya kai mana karshen kissan zurkar ne to da mun kuma zurkar ne yana cewa yayin da alƙawarin ubangiji ya zo wannan dutsen da aka rika duniya da shi zai rubuta to ma'ana kiyama ta zo tashi kenan shi ta so Allah sai ya matso mana da kiyaman yana ba mu labarin yaya kiyaman za ta tashi Allah yake cewa wa tarakna ba'aluhum yawma idhin yamujju fil bali to wancanan ka rana ma'ana ranan da zamu yi kura a kaho za ga mutane suna matsatsa da juna saboda misali kowa ya tashi an ta da kowa Allah yake cewa wani fi suri a lokacin zamu yi kura a cikin kaho eh to a wannan kura na farko duk wadda misali ya rage a duniya in banda shedan da mala'iku to a wannan ranar za su mutu shine misali kamar annabi Iliyasu a wajen masu cewa Iliyasu yana raye da shi misali Hidur a wajen wadda suke ganin Hidur yana raye da ashabul kafi da wanda suke ganin ashabul kafi suna raye sai da wannan ayan abinda take faɗan mana nan bayan fa annabi Isa ya tafi Mahdi ya tafi duniyan ta zo ƙarshe babu sauran wani mai tsoron Allah a duniya kamar yadda Imam Ahmad yake ce mana Allah ya ce a harshen manzo Allah la taqumu sa'a hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah sai masu zikirin Allah sun kare gabaki daya Allah zai tada kiyama to yanzu wannan ayin tana faɗan mana an zo gaban wajen kaga wannan yana daga cikin balagan Qur'ani abinda mu yanzu ba mu ruska ba amma gashi an hinkin namu akan yanda zai kasance Allah yake cewa wani fiyati suri za mu yi hura a ƙaho فجمعناهم جمعا زام تارا تاراوا wannan misali jama'anahum jam'an misali jam'an nabi ta'kidi ne ko kuma ya zama badali duk zai iya dauka mala'ika Allah yake cewa ko kuma misali sabai suke faɗan mana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa wai ya zai miƙe kafa a duniya mala'ika a farashi ne ya ɗauki ƙaho gashi na rike da shi na jiran umarni daga Allah ya hura yaushe ya san yaushe zai hura ka san shi Asra'il wanda yake dauke da kaho shine mala'ikan da yafi kowane mala'ika girman jiki a mala'ikun Allah da baki daya ba girman martaba ba eh girman jiki shine yafi duk mala'ikun Allah girman jiki saboda wannan kahon da Allah yake faɗin cin wani fi haƙi suri ba bina'in lil majhul ma'ana Allah zai wakkala wanda zai hura tun san da Allah ya halicce shi to wannan kahon tana hannunsa duk wani halitta da ke rayuwa ruhinsa yana da mazauni a cikin wannan ƙahon ba wai ɗan adam ba mala'iku ne jinni ne dabbobi ne tsuntsaye ne duka halitta yana da ransa yana ɗauke a cikin wannan ƙahon yana da wajen zama shi yasa a huran da zai yi wadda misali in ya hura dukkan kamar yanzu misali mutum ne yake da kare ya ce mashi ɗin nan za ga karen ya zo da gudu to idan yau wannan huran na ran da Allah zai kara da duniya duk inda wani ran yake ran zai taso daga inda yake zo shiga cikin wannan kaho din shine huran farko kenan to hura na biyu kuma sanda Allah zai tada kiyama shi ma idan aka yi huran duk wani rai da ke wajen za ta ta koma jikinta Allah sai ya tada duniya shine Allah madaukin sarki ke cewa wa arabna jahannama yawma idin a wannan ranar zamu bijiro da jahannama lil kafirin ga kafirai aradan Allah yake bijirowa idan bijiro musu da jahannama allazina kanat ayunuhum fil gida su waɗannan sai aka kawo ismul mawsul allazina wadda misali ayunuhum idanuwan su idanuwa na ma'ana ba idanuwa wannan ba tunda dama Allah ya ba mu labarin makaci aiko ina cewa lahum ayunun la yusiruna biha to su waɗannan wanda yake cewa fil gida idan su yana cikin rufewa rufewa na ma'ana ma'ana allazina la yarawna al-haqa ba sa ganin gaskiya fa ya ƙabiluhu balantana a ce su amshi gaskiya Allah maɗaukin sarki ke cewa an zikiri ga barin ambato na kanu la yasbiuna sam'a ai ba su da daman su ji ai sama'il qabul ba sa jin gaskiya an faɗa musu Allah yake cewa afasibal lazina kafaru yanzu wanda suka yi kafirci suna batan cewa an yattafihu ibadi min duni awliya wai yayi musu daidai kenan inji Allah sarki bayina majibintan abun bauta ba ni ba na ana nufin wanda suka bauta ma mala'iku, da wanda suka bauta ma Uzairu, da wanda suka bauta ma annabi Isa, da wanda suka bauta ma kowane irin abin bauta ma da aka bauta, Allah da su yake nufi. Allah yake cewa min dini auliya, inna a tanna jahannama lil kafirin nuzula. Allah yake lallai hakika mun tattalu tan jahannama ta zama masaukin kafirai. Kul ka karanta? Allah yake cewa qul lahum ya rasulullah faɗan musu ya annabin Allah hal nunabbi'ukum bil asrina amala shin ba ma ba ku na labarin ɗan matsiyata a duniya ba ma'ana wadda gashi na rayuwa kamar sa'idi a zahiri amma matsiyaci Allah ya kiyaye Allah ya ce Allah zina dalla sa'ihum fil hayatid dunya shine wadda misali suka bace da aikin su a rayuwar su na duniya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a su suna zaton suna yin aiki ne mai kyau wannan ma'ana zai iya ɗaukan ma'ana da daman gaske kuma da kamar yadda muka sani shari ibra bi umumin lafzi la bi usus sabab imam sayyidina abu huraira yana cewa hum yahudu wan nasara wanda Allah yake faɗan mana misali zaka yana cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim sai ka ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin ba hanyar wanda kai shi da su ba ba batattu ba su ma suna cikin allazina yahsununa annahum allazina yahsununa annahum yuhsinuna san'a suna zaton wai suna yin nagartaccen aiki amma sayyidina ali yana cewa haruriyawa Allah ke nufi da wannan aya eh haruriyawa sune hawarijawa sune wanda suke daukan ayoyin da Allah ya saukar akan mu'minai su sauke su akan ai Allah ya sauke su akan mu'minai ai kafirai sai su sauke shi akan mu'minai sai na ali ce su Allah yake nufi wanda misali wata rana na na Aisha tana zaune sai ma'aza ta zo wajen ta ɗaya daga cikin almajiranta ta take cewa wai ma'aza wai ummul mu'minin ne yasa aka ce musulmai idan matansu al'ada ya zo musu lokacin azumi za su biya azumi amma lokacin sallah ba za su biya sallah ba sai take ce mata a haruriyatin anti ke kina cikin haruriyawa ne ma'ana kina cikin hawarijawa ne sai ce la walakin abdul ilma a ilimi nake nema ma'ana ka ga sabai duk sun san har a su haruriyawa din su ne hawarijawa wadda misali kullum su ganintan siya za su kafarta musulmi kullum ganintan siya za su mai da musulmi kafiri wannan shine misali abin da Allah ya bayyana da haruriyawa da musulman manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin hadisin Imam Muslim wanda ya rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri yana cewa sayyidina Ali ya aika ma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da Zuhaiba ya aika mashi da zinari misali daga Bahrain aka tara gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba tsakanin su a aqra'u bil hadith at-tamimi da makamantan makamantan su sai shi a zulkulai sara shine harkusu sai ya zo ya faɗa wannan magana mai ɗaci wadda rai ba ta da daɗin a ce ka ma tuna wannan maganar kunni baya kyau a ce kunni ya ji wannan magana ya fada a haƙin ajalu halqin lahi sai na rasulullahi manzo Allah yake cewa wai haka man ya ajli illa ma ajli kai to in ban zama adali ba wa zai adalci a halittar Allah Allah ya bani amanan halittar sa na sama da ƙasa manzo Allah yake faɗan masa wannan shine har Khalid bin Walid ko kuma sai na Umar yace da'ani adribu ulqahu ya rasulullah sai ce a kyale shi eh akwai wasu mutane da za su zo a akibansa annabi yake cewa ya hasira ahadukum salatuhu ma salati idan ɗayan ku yaga kyan sallar sa zai ce shi bai iya sallah ba wa siyamuhu ma siyami siyamukum ma siyami in ka ga yanda suke kulawa da azumin litini da alamin da sauran nawafil za ga cewa kai kamar ma baka ma Allah bauta wa yaqra'una alqur'anu gallal ko kuma raɗaban suna karatun Qur'ani da ƙira'a na gattaccen ƙira'a amma annabi yake la yajawu imanu muhanajirahu annabi yake imanin su anan makogorai bai sauka kirji ba balantana ya kai zuciya to sai na ya ce su ake nufi da wannan aya su ne haruriyawa Allah ya kiyaye mu a wadda misali za ga zai ce maka har a wani ma hadisin na Imam al-Bukhari zaka ji na cewa yaquluna min qawla khairil bariyati za ga suna yin magana mafi kyan maganar da ɗan adam iya faɗa shi ne misali ya dukun ila kitabillahi wa sunnati rasulillahi walakin fi zahirihi kazalik wa fi batinihi ƙarya ne eh zahirin lamarin kama haka ne amma a koyan lamari ƙarya ne shine misali yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi a wani hadisi ya ci gaba da bayyanar da siffan su yake cewa za a zo ƙarshen zamani siffan su kaza shine misali tazyinul masajid kawata masallaci masallacin ne ya ci na kowa kyau har Anas dan Malik yana cewa mun manzo Allah yana cewa ma umirtu bi tashyidil masajid ni ba a ce mun kai ka masallaci ba annabi ya dinga faɗan sufan a mabambantan hadisai a wannan zamanin da za su bayyana wasu kace shine lokacin da za a zo annabi ke cewa lan yabqa min al-islam illa ismuhu wa lan yabqa min al-qur'ani illa rasmuhu aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da haka shi yasa a komi ka zama ummatan wasadan ka zama tsakiya ka zama tsakatsaki Allah madaukin sarki yake cewa a allazina dallat ayun fil hayati dunya wa hum yahsabuna su suna zaton annahum yuhsinuna sun'a suna da gartaccen aiki ne ulaiikal ladzina kafaru ulaiikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi baridat a'maluhum ثابتت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة والنهر ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلة خالدين فيها لا يبغون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Allah yake cewa ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattazu ayati wa rusuli huzwa lillazina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannati firdaus nuzula خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لننفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم waɗannan su ne wanda suka kafirce mu ayoyin ubangijinsu to wannan ayin ma'ana ci gaban ya fi kamatuwa da cewan yahudu da nasara ne an fahimta sanin da Allah zina kafaru da ayatu rabbi wa liqa'ihi suka kafirce masaduwa da ubangiji fa habidat a'malu mu Allah ya ce muka lalata aikin su ma'ana aikin su ya lalace fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazana ran kiyama ba za mu ije musu ma'aunin aikin alkhairi ba daman sai mutum ya je lahira da aikin alkhairi za a auna annabi sallallahu alaihi wasallam za ga an zo da mutum kaso ya cika amma ana sa shi a cikin sai ga bai wuce bai wuce sauro nauyi ba jima'i ki alaihi salatu wassalam shi kuma aiki nagartacce shine wanda yake nauyi a cikin ma'ana shi yasa zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa subhanallahi talla'ul mizani walhamdulillah talla'u ma baina samawati wal ardi fi imam muslim Allah madaukakin sarki yake cewa zalika jazaohum jahannam sakamakon su shine jahannama bi ba kafaru da abin da suka kafirce wattahazu aidi mattahazu ayati wa rusuli huzwa da abin da suka rika na ayoyinmu da manzanninmu a matsayin abin izini ma'ana kaga Allah sai ya kawo manzanni sai ya kawo ayoyi ayoyi zai iya zama aya wanda ka gane zai iya zama aya wanda baka gane ba Allah madaukakin sarki ke sa innal ladzina amanu wa amilus salihati sai dai waɗannan da suka yi imani suka yi aiki na gar Allah ya sanya musu cikin shugabannin su kanat lahum jannati firdaus nuzula Allah ya ce za mu sa jannatul firdaus ne masaukin su eh za mu yi musu masauki da aljannatul firdaus halibi ne shi ha za zama abai badan dawama a ciki la yabguna anha fi wala ay la yabguna fi wala anha ba sa neman canji daga ita aljanna din shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai ce Allah zai ce ma ɗan aljanna ranar kiyama ya bayi na kun so saduwa da ni za ya ubangiji ya ba za mu so saduwa da kai ba zai ce to misali kun yarda da abin da na ba ku sai Allah baka ba wani irin abin da ka ba mu ba ya ba za mu yarda ba sai ce to ko kuna son ƙari ce a Allah aljannan kuma akwai wani abu ne ƙari da yake aljanna sai ce shine yardana eh sai ce to ya ubangiji muna bukata eh yardana yardan Allah shi yasa Qur'ani ka yace warwani min Allah akbar sai ce to al-yawma aqullu lakum ridwani yau na yarda da ku to ma'ana kafin a faɗa fa dan aljanna bai ta kankance zai wanzu a shi ba saboda kazannan Allah amma daga ran da Allah yake na yadda da ku to shikenan kowa zai sheke ayansa an samu sakewa Allah madaukakin sarki yake cewa halidin ya la yabuna an hahi wala qul fadan musu ya rasulullah law kana al-bahru nidadan li kalimati rabbi kaji hikiman qur'ani kaji an kawo maka karamomi masu wayan fahimta wadda misali suna da wuyan imani in ba ga mumini ba an kawo maka mu'jizoji masu yawa sai Allah ce wannan ba komi bane daga cikin abin da ke taskance a ilimi na na koyi shi yasa sai ce law kana al-baru mijali kalin mijali yace da zan maida shi wannan manyan kogunan duniyar nan guda bakwai in maida shi tawada sannan in maida misali wal shajaru aqlaman kamar yadda yazo a hadisi ya fassara wajen dukkan wata itaciya ta tsara a duniya Allah ce in maida ta alƙalami in ba mala'ikuna duka cutar rubutun ayoyina ayoyina ya ce sai alƙalman sun ruguje sun kakkarye kogunan sun kafe mala'ikun sun gaji amma ba a kai ƙarshen ayoyina ba ba a kai ƙarshen ayoyina shi yasa Allah yake cewa lanan tilal baharu qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ina bi mislihi madada yace da ma za mu zo da irin wannan kogon duniyan gudan bakwai mu ƙara zuwa da irin sa na tawada ba zai ƙare ba Allah yake cewa kul inna ma ana basharun mislukum fadan musu ya rasulullah da suke kallafa maka abubuwa wadda misali ban tsara irin wannan a jikin jinsin ɗan adam ba to me yasa suke tambayan ka da shi ai ka faɗa musu kai ba mala'ika bane kamar yadda yake ce wata bayan Allah hawwin an alayka ko inni lastu bi malakin ma'ana shi sai na rasulullahi mutum ne rabbani malaki nurani ruhani idan an koma bangaren sa na nurani ruhani to babu mala'ikan da zai iya mukabala da shi saboda hasken sa ya ta hasken kowane mala'ika in an koma bangare na ƙarfi ruhani ƙarfin sa ya fi ƙarfin kowane arwahu babu wani arwahun da zai iya mukabala da shi misalin sa anan shine lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raj da yake ce ma Jibril ya Jibril yanzu an zo gaban da masoyi zai bar masoyinsa sai Jibril yake cewa wa ma minna illa lahu maqamin ma'lum ainihin inda kake ya Rasulullah ba a taɓa yin wani halittan Allah da ya taɓa kyauta wajen ba. Duk halittan da ya zo iya nan yana ya kitta to sai dai kuma a yi labarin an taɓa yin sa. Sabida ba ruhaniyan da zai ɗaukan abin da ke sama wajen. Manza Allah daga lokacin ya ɗauki sabon tafiya. Allah kaɗai ya san ina ya je. Fa'auha ila abdihi ma auha. Allah kaɗai ya san to wannan ke nuna maka ƙarfin ruhaniyar annabi a babu wannan ruhi ɗin. Idan kuma aka zo ƙarfin jasadi a jinsi na ɗan adam to Allah bai wani irin jinsi irin nashi da ƙarfin shi zai kai irin ƙarfinsa ba. Shi ko misalinsa lokacin da sayin na Ali manzo Allah ya ɗauke shi a kafaɗa zai rugudo a gunkin lata da uzza da suke kafi a Ka'aba. ya ce wallahi da annabi ya ɗaga ni haka ya ce sai na ji kamar zan taɓa sama eh sai da ya ji kamar zai taɓa sama eh ƙarfin jiki shine za ka ji na cewa ta'addu sama wa hukka laha an ta'ad ya ce ma min maudi'in fis sama'i ya ce babu wani waje a sama da mala'ika da mutum zai iya sa ya tsafaci akwai mala'ika a wajen to shi yasa manzon Allah bashariyansa laysa kalbashar ruhaniyansa laysa karuhin insaniyarsa nesa ka insani komi naki nesa ka mislu sallallahu ta'ala alaihi wasallam to dan haka wannan ayan ma'ana ilzamat ne shine innama ana basharu ni mutum ne mislukum ay ji'tu ala hay'atikum wa mislun ka mislukum walakin fil haqiqati lastu ka hay'atikum aw kama qala ai ya tsaya gaban sahabbai ba fa wai irin mu gama gari ba cikin a gari anan ba yace ayyukun misli wane ne irin ku kamana a wani waje ya ce inni lastu ka hayatukum ni ba irin ku bane in ji sallallahu alaihi wasallam shi yasa wanda ya rudu da zahirin nafsi sai ya fada ranin da ba wanda zai iya turo shi sai ce ai ga Allah Qur'ani ya ce ai inna ma ana basharun mislukum ma'ana sabidda al'adan kafiran farko ne sai ce misali misali aba'akallahu basharan rasula Allah ya rasa wanda zai aiko mana sai mutum to shi yasa sai Allah madaukakin sarki sai ce yi musu irin maganar da suka saba amma ba akan shi irin mu bane sallallahu ta'ala alaihi wasallam da haka duk wanda a aqidan sa annabi irin sa ne to yana gab zare ɗaya raba tsakanin shi da kafirci wallahi alazim zare ɗaya ya raba tsakanin shi da kafirci kuma a kowane hali zai iya fadawa jihan kafirai Allah ya kiyaye yake cewa yuha ilayya sai gashi ma ya zo da maraban ni an mun wahayi yuha ilayya innama ilahukum ilahun wahid misali daga cikin wannan jumlatu ma yuha ilayya daga cikin abin da aka yi min wahayi shine misali an uallimukum in sanar da ku innama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa rabbih duk wanda yake son ya sadu da Allah ai misali saliman musliman shine misali muqaddari mahzufi to falyamal amalan salihan yayi aiki nagartacce wala yushrik bi ibadi rabbi ibadati rabbihi ahada kada ya tara ubangijinsa da wani alhamdulillah wa salamu ala rasulullah